نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه بعضه ببعض والسلف فيه هكذا قال امام دار الهجره babin da ya zo na abin da ya halatta na cinikin dabba sashin dabba sai zuwa sashi wasalafi fihi da kuma san dabba bashi ka biya kuɗi kafin lokacin da za a zo a baka abin da za a baka shine imam malik ya yi bayani abin da ya halatta da abin da bai halatta ba hadisin jiya da muka karanta sai na umar ya ga hatibu ibn abi balta ta yana sai da zabib ya yi mishi magana to sai suka ce ai riwaya biyu ce imam malik ya rawaito farkon hadisin akwai karshen hadisin wai daga baya bayan sai na umar ya je gida sai ya tunane sai ya raja a kansa sai ya tashi tafi har gidan hatibu ibn abi balta ya ce mishi kaga wannan abin da na fada maka ra'ayina ne na kawo ba hukunci ba na zantar da hukunci ne akan haka ba ra'ayina ne nake ganin abin da ya dace kenan shi sa na fada maka in kana so ka je ka sayar da kayanka saboda duk abin da ya danganci rayuwar mutum ya shafi rayuwarsa in zai takura masa to shugaba zai fito zai fito ya tsawata saboda a duba maslahar mutane da'iman almaslahatul amma muqaddamatun ala almaslahatil khassa abinda aka kasa fahimta aka shiga wahala shine wallahi tallahi ad-dunya bighairi llahi bala'un wala takunu ad-dunya fiha khairan illa idza kanat mazra'a lil akhirah duniya duk wanda ya nemi duniya ba da sunan Allah ba ba dan Allah ba babu Allah a ciki wallahi yana cikin bala'i kenan iya rayuwarsa ko ya samu abin da yake nema ko kar ya samu ya ga yadda yake so ko kar ya ga yadda yake so wallahi a cikin bala'i yake saboda duk bincike kasuwanci ne sana'o'i ne noma menene da menene baki daya sai an yi karatu sai an yi ilimi ba haka bane ba ilimi kuma farkon aya ta sauka ta ce iqra ka yi karatu ka karanta huzifal maf'ul liya um ikra ba ce ka karanta fikihu ba balle ya tsaya a nan iza huzifal maf'ul ammatil mas'ala wallahu yad'u ila daris salam yad'u man yad'u man eh kowa da kowa in aka hazafe mafuli ma na sai ya haɗa kenan ko? yi hazafin maful ya um da aka ce ikra ba a ce ga abin da za ka karanta ba sai aka ce ga bismi rabbika kai karatu shi sa duk karatun da za a yi ba da sunan Allah a ciki ba ko menene ya zama bala'i ya zama masifa yasa suka ce a duniya a duniya bidunillahi wa balun washa ƙa'u ko ka yadda da haka ko ka yadda la ya sahu illas sahihi la ya sahu illas sahihi to haka matsalar take an fahimta isa kasuwanci kake yi ne ko noma ko menene kamar imamu malik yanzu yana sai za mu sai mun karanta za ku ga har yanzu yana tantance komai da komai abinda baka taba tsammanin ma za kula da shi a cikin kasuwanci ba sai da ya zauna ya bata lokacin shi yana tantancewa yana kwankwancewa yana nuna maka abinda zaka yi zama halal da abinda zaka yi zama haramu abinda kai zama halal Allah ya sa ma albarka a ciki Imam Malik shi ma ya samu lada abinda kai ya zama ta hanyar haram ka bi son zuciya sai Allah ya ɗebe albarkan dukiyar ko ta ko ka same ta ko baka same ta ba Imam Malik ya fita yanzu me zai cutar da imamu malik ya karantar da kai ka karanta kake aiki da shi sai ya cutar da shi shi ya isa ya yi abin da aka ce ya yi latu bayyinun na hulun nasu ya samu lada ko ka yi aiki da shi ko ba ka yi aiki da shi ba an fahimta babu ma ya juzu min bai ilhaiwani بعضه ببعض وصرف فيه قال حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى أسيفيرا ma'ana sai na aliyuna da wani rakumi sunan shi osaifir bi 20 ba'iran ila ajalin ya ba ya sayar bi 20 ba'iran amma ila ajalin akan haka ya halatta kenan ko bai halatta ba ya halatta kenan ko bai halatta ba ba'a ba'iran lahu jamalan lahu yud'a usayfiran bi 20 ba'iran ila ajalin ma'ana ya ba da rakumin shi mai daraja mai kyau ya karbi rakumai wanda su kai daren guda ashirin kuma zuwa wani lokaci za a bashi hakan ya halatta kenan ko bai halatta ba qala wa haddathani an malik an nafi' anna abdullah ibn umara ishtara rahilatan bi arba'ati ab'ira madmunatin alayhi yuwaffiha sahibaha birrabiza yace me kenan kuma abdullah dan umar ya sai rakumi daya ya bada rakuma guda hudu mazmunatin alaihi ya lamunce ga inda za a je rabiza rabiza inda abu zarrin ya koma kina wajen madina ne wurin wani ne wajen madina saboda sai na abu zarrin da ya zo shi kaɗai ya zo wajen manzo Allah ce sai manzo Allah ce rahimallahu aba zarrin zai zo shi kaɗai zai mutu shi kaɗai za a binne shi shi kaɗai to yana cikin madina dai da zamanin sayyidina usman sai al'amarin ya yi wahala sai na abu zarin yana da wasu matsaloli masu wahala aka kasa yadda za a yi ba isa kuma ce masa don ya ka ce ko za ka fita ka koma sulatan karkar ka zauna sulatan karkar ya fita cikin kano ko ko za ka fita ka koma kamar rabi za ina kenan janguza ko wani wuri haka kauye ya je zauna bai ja ba sai ya koma ya je zauna wajen har ya gama rayuwarsa ya rasu aka yi mishi sallah aka binne shi a wajen to shi ne nan aka ce za a je a karbi bin rabiza za a je a karbi rakun mai kenan akan haka ya halatta kenan ko bai halatta ba qala wa haddathani an malikin annahu sa'al ibn shihab an bay al hayawan ithnain bi wahidin ila ajalin wa qala la ba'sa bi zalika ko an tambayi muhammad ibn shihab az-zuhri shehu imam malik cinikin dabba da dabba a bada ɗaya a karbi biyu ko a bada biyu a karbi ɗaya kuma zuwa wani lokaci ya ce babu laifi ƙala malikun imamu malik ya ce al'amurul mujtamau alaihi indana al'amarin da aka yi ijma'i a kan shi a wajenmu na hannu ma'asharar ahalil madina kenan kuma ma'asharar madaniyi na kenan annahu la ba su biljamali biljamali mislihi babu laifi a yi musayin rakumi da rakumi kamar akwai daidai wa daida kenan ko wa ziyadati da rahima yadan biyadin zan baka rakumi na an karbi rakuminka rakuminka na da kyau zan kara maka kuma kudi naira kaza hannu da hannu gashi nan yayi yace wala basa bil jamal bil jamal mislihi yace babu laifi kuma ayi musaya ayi cinikin rakumi da rakumi kaman rakumi da rakumi kaman sa wa ziyadati da rahim sa'annan kuma a ƙara kuɗi saboda wancan yafi kyau aljamalu bil jamali yadan biyadin rakumi da rakumin za a shiga shi hannu da hannu amma kudin da aka kara zuwa wata rana za a biya wadda rahima ila ajalin qala sai imam malik yace wannan duk ya halatta rakumi da rakumi hannu da hannu ko kuwa rakumi da rakumi ga rakumi zuwa anjima rakumi da rakumi zan kara ma kudi ko za ka kara min kudi ga rakumi da rakumi hannu da hannu karin kudin zuwa zuwa anjima ko zuwa gobe yace babu laifi wanne ne imam malik ya ce ba za a yi ba sai ce wala khaira fil jamali bil jamali mislihi wa ziyadati darahima ad-darahima naqdan wal jamal ila ajalin yace ba haramun ne mu yi ciniki rakumi da rakumi daidai wa daida sa'an nan zan kara ma kuɗi saboda naka na da yafi abin nan amma ga kuɗin kuɗin hannu amma rakumin ba shi sai ce a'a wannan bai yi ba me yasa haka kudin shi ne asalin cinikin ko rakumin kala wa in akhartar jamala wa darahima la khaira fi zalika naka samu jinkiri a cikin rakumin da kudin yace haramun ne kala malikun ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين باب لي في كسير دراكمي مي كيو مي قواري مي كواليتي da wanda bai kai shi ba ka ba da ɗaya ka karbi biyu ko a baka ɗaya a karbi biyu aw bil ab'irati min al hamulati min min mashiyati al ibli al hamula da mashiyati al ibli al hamula rakumi mai karfin daku wa mashiyati wa hashiyati al ibli aw mashiyati al ibli mashiyatul ibil duk haka yace hashiyatul ibil kenan ko ma'ana da karamin rakumi babban rakumi da karamin rakumi wa in kanat min na'amin wahida ko da iri ɗaya ne ana cewa annam wani dabbobi ne na'am dabbobin ni'ima mai dame dame rakumi saniya tumakai da awakai to amma in aka janye aka kebance tumakai da awakai ba za a ce musu anna'am ba amma rakumi za a fada sa za a fada amma su ƙananan dabbobi su kadai ba za a ba su wannan sunan ba sai in an hada su su duka fala ba a sai ce babu laifi fala ba su an yi shari'a min ha israri bi wahidin ila ajalin babu laifi a sayar da ɗaya a karbi biyu a ba da ɗaya a karbi biyu ko biyu a karbi ɗaya zuwa wani lokaci idza talafat fabana ikhtilafuwa in suka sha bamban ba ɗaya bane wani yafi wani daraja da kwaliki wa in ashbaha ba'daha ba'dan ko da su yi kama da juna wa ikhtalafat ajnasuha aw lam tahtalif aw lam tahtalif fala yu'akhadhu ithnan biwahidin ila ajali ba za a karbi daya ba za a karbi za a ba daya a karbi biyu a ce bashi ba an shiga kuma an shiga kuma an samu riban nasi'a kenan qala malikun imam malik yace wa tafsiru ma kuriha min zalika fassaran abinda aka haramta a cikin wannan irin cinikin an yi ukhazal ba'ir bil ba'iraini a karbi rakumi daya a bada biyu ko a karbi biyu a bada daya laysa bainahuma tafadulun min najabatin wala rihla babu bambanci tsakaninsu wani bai fi wani daraja ba duk ɗaya suke wala rihila ai wala hamal wannan bai fi wannan karfi da ku ba wannan bai fi wannan karfi ba dan in za a yi ciniki ana la'akari da dabban dabban da tafi karfin dako da dabban da ba za ta yi dako ba darajar su ba ɗaya bace ba an fahimta fa idza kana hadha ala ma wasaftu laka fala yushtara min ithnan bi wahidin ila ajali ba za a sai biyu a karbi biyu a bada ɗaya ba ko a bada ɗaya a karbi biyu ba zuwa bashi ولا باس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه yace babu laifi in kai cinikin dabbobi kafin ka ɗauka ka kai inda kai ma ka sayar yace wannan babu laifi an fahimta min gairin da zishtaraitahu minhu amma da sharaɗin ba wanda ya sayar maka wanda ka sayi kayan wajen shi ba da shi za ka yi wannan ciniki ba sai dai wani ne daban-daban zai zo zai ciniki za ka yi sayar mishi a wajen ba shi ka ɗauka ka kai inda za ka kai ba إذا انتقدت ثمنه إن كارغا كابيا قال مالك ومن صلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى وان يبيا كدن دبا zuwa lokaci wani lokaci zai karbi dabbar tasa lokacin an bayan sati biyu bayan wata ɗaya bayan wata biyu fa wasafahu fa wasafahu sai aka siffanta masa dabban kaza kaza kaza kaza kaza ne motar iri kaza kaza kaza kaza ne وحلاه أن يساوي وصفه أكف بيان كده وصفه وحلاه الوصف والتحلية بمعنى واحد ونقر ثمنه يبيا كئن فذلك جائز يتي يا حلتا وهو لازم للبائع والمبتاع wanda ya saya da wanda ya sayar ciniki ya kullu kenan alama wasafa wa hallaya akan yadda aka ba da siffar siffa kaza da kaza da kaza kuka yi yarjejeniya akan haka to wannan katsin kasuwan yayi wa lam yazal zalika min amalin nasi aljaiz bainahum yace haka mutane ke yi ya halatta wallazi lam yazal alaihi ahlul ilmi bi baladina yace malamai ma a kasan Madina akan haka suke sun yarda da haka ma'ana har ba har zamanin Imam Malik ba ce ne na ce akan wannan mas'alar kenan babu ma la ya juzu min bai ilhayawani babin da ya zo na bayanin abinda baya halatta na cinikin dabba قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة yace manzo Allah ya hana a yi cinikin alhabal alhabala zai bayyana wa kana bai'an ya tabaya'ahu ahlul jahiliya yace ciniki ne da lokacin maguzanci ake yi ka annar kana rajulu yabta'u aljazura ila an tuntaja annaqatu thumma tuntaju allati fi batniha za su je rakumin ka kafin wannan taguwar ta haihu in ta haihu yar da ta fito cikin ta ita ma ta haihu shi ne habalan habala ke akan je ce yaushe ake je ce lokacin maguzanci ake yi lokacin ai ba gaggawa ake yi ba qala wa hadathani an malik an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyib annahu qala sa'id ibn al-musayyib ya kawo ka'ida da ya warware duk abin da imam malik ya faɗa din yace me la riba fil hayawani babu riba a cikin cinikin dabbobi to me aka hana a ciki ya ce wa inna ma nuhiya min alhaiwani an salasati ya ce abu uku aka haramta a cikin cinikin dabbobi su ne mai anil mazamin shirkin da ake ce mishi almazamin wal malaqih da abin da ake ce malaqih wa habalil habala da habalil habala wanda muka karanta muka fassara yanzu sai ce to menene almazamin yace wal mazaminu bai'u ma fi butuni inasil ibli cinikin abin da ke cikin cikin taguwa wal malaqih bai'u ma fi zuhuril jimal cinikin barbara za a ta fassara shi da barbara ma'ana wannan taguwa wannan rakumin abin da zai haifa zai barbaran da zai abin da za a haifa mana iri kenan ake nema kenan قال مالك لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه yace baya halatta ka sai dabba wacce take an santa amma babu ita a yanzu babu ita a kasa wa in kana qadra'ahu wa radiyahu ko da yake ka taba ganin dabban ka amince ta yi maka za a yi ciniki amma babu ita yanzu ala an yankuda samanahu zaka bada kuɗin la qariban wala ba'idan yace ba ba za a yi wannan ciniki ba sai gashi a yi ciniki amma ka san dabban an nuna maka ka gani ka yarda amma babu dabban yanzu yace baka sani ba lokacin da za a baka dabban za a same ta yadda take za a same ta yadda take za a same ta ma tukunna ko za a same ta yadda ka santa qala maliku imamu malik yace wa inna ma kuriha zalika yace abinda yasa aka haramta wannan لأن البائع ينتفع بالثمن yace wanda ya sayar maka din kudin na hannun shi yana amfani da shi wala yudra hal tujaru tilka sil'a ala ma ra'a hal mubta'u amla kai ka bashi kudi yana amfani da shi amma babu tabbas wannan dabban lokacin da aka kawo maka ita zaka same ta yadda take da ka santa ko kuwa a'a falizalika kuriha zalika yace shi yasa aka hana wannan wala ba'sa bihi idza kana madmunan mawsufan yace babu laifi idza kana madmunan mausufan me bambanci tsakanin wannan da aka halatta da wanda ba halatta ba yace an siffata ma ka gani amma wanda ya sayar maka zai madmuna ya lamunce maka akwai bambanci tsakanin abin da aka lamunce maka wancan ciniki aka yi akan dabba in ta zo ba haka ba to ya za a yi kenan amma wannan ciniki aka yi akan dabba amma mai dabba ya lamunce maka in ba a same ta yadda take ba me za a yi zan biya ka ko zan nemo maka ko zai menene ya ce wannan ya halatta ma'ana ya lamuce kenan ya lamuni kenan yayi babu bayin hayawani billaham yace to babin da yazo na za a iya ciniki tsakanin dabba da nama ka ba da dabba ka karbi nama ko ka ba da nama ka karbi dabba قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم منذ الله يا هنا أتنكين أباد دبا أكرب ناما كو أباد ناما أكرب دبا أكتي باب قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع سيد بن المسيب يقول min mai sari ahalil jahiliya bai'ul hayawani billaham yana cikin caca lokacin maguzanci shine cinikin dabba da nama bishati wa shatai ko akuya ko ɗaya ko biyu ko uku قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول سعيد بن المسيب سيد التابعين يكي فدرتيوا نهي عن بيع الحيوان باللحم an hana cinikin dabba da nama ka ba da nama karbi dabba ko ba da ko ka ba da dabba karbi nama qala abu zinad abu zinad yace fa qultu li sa'id ibn al-musayyib sai na fada ma sayyiduna sa'id ibn al-musayyib me nace masa sai nace an ra'aita rajulan ishtara sharifan bi ashrati shiyahi to in mutum to ka ba da labari mana in mutum ya ba da rakumi mai girma mai daraja ya karbi awakai guda goma faƙala sa'idun sai sa'idu ya ce in ka nashtara haliyan haraha fala khaira fi zalika in ya sai ne don ya yanka to ba bai halatta ba qala abu zinad wa kullu man adraktu minan nasi yace duk waɗanda na riske su cikin manyan malamai yanhuna an bai alhaiwani billaham suna hana cinikin dabba nama da dabba kala abu zinad wa kana zalika nahayu ai wannan hanin yuktabu fi uhudil umman ai fi daftari ahkamihim almuta'alliqata bihi yace wannan hanin ana rubuta shi a cikin sijilli a cikin rajista na ma'aikata in aka zo komai aka yi shi a ce to an fa hana kaza da kaza da kaza da kaza في زمان أبان ابن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك سنة هنا إرن وننش لكن باب بيع اللحم باللحم باب ديزونا بيان تنكي ناما دا ناما تنكي دبا دا دبا يا هلتا كو بي هلتا با يا هلتا دبا دا دبا دبا دا ناما فا تو غاشي زامو زو كما ناما دا ناما إن شاء الله قال مالك إمام مالك يتي الأمر المجتمع عليه عندنا الأمر يديك أبند أكا إجماعي أو جم مدينة في لحم الإبل والبقر والغنم أشكين نام راكمي دسا دا أوكي دتماكي كنان الدبوبي وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشرى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل بازا سي ناما دا ناما بسيدي دي دي ودي دا. waznan bi wazne awo da awo yadan bi yadin hannu da hannu wala ba'asa bihi yace amma babu laifi wa illam yuzan koda ba ba auna ba idza taharra an yakuna mislan bi mislin yadan bi yadin awo da awo ake yace amma babu laifi in ba auna ba sai mahauci ya zo sai a yi kiyasi a gani wannan da wannan daidai ne mana ba sai an auna ba kenan in ya zamo hannu da hannu قال مالك امام مالك يتي ولا باس بلحم تو kaga an tashi kan nama da nama ko to za a zo kifi ma nama ne ko tsuntsaye ma nama ne ko to yaya suke matsayin su wala ba'sa bi lahmil hitani yace babu laifi da naman kifi kifi kenan ko بلحم الإبل والبقر da naman rakumi da sa wal ghanam da kananan rabbobi wa ma ashbaha zalika min al wuhush kullaha ithnain bi wahidin wa akthar min zalika yadan bi yadin a bada daya a karbi biyu a bada biyu a karbi daya in ya zama hannu da hannu fa in dakhala zalika al ajalu fala khayra fihi in aka samu jinkiri to an samu riban nasi'a kenan tambayar ka tashi ga kuma ta shiga ba eh qala malik wa ara imam malik yace wa ara luhum at-tayr kullaha mukhalifatan li luhum al-an'am wal hitan yace ai din naman rakifi da naman sun saye duk sun sha bamban da naman rakumi da saba dai bane shi yasa za a iya cinikin su a samu bambanci a ciki fala ara ba'san بأن يشرى بعض ذلك ببعض متفاضلا باب ليفي أباد بيو أكربي أيا كو أباد أيا أكربي بيو أنسى متفاضل كينا تمي أكي يقولوا ربا النسيئة إذا كان يدا بيد wala yuba'u shay'un min zalika ila ajalin ba za a samu jinkiri a ciki ba an samu riban nasi'a kenan imamu malik ka komai filla filla ake duk abinda baka taba tsammani ba ma sun sun fitar maka suka gyara maka saboda sana'a ka ta zamo kana sana'ar halal kana cin halal ka je ka hadu da Allah cin halal amma kai kuma fa sai son duniya ya ma yawa duk abinda zaka yi ba ruwanka sai ka shiga kai tsaye tunda zaka samu kudi kuma tun kana karami ake ce wala ya ilu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi fi wa yas'alu al-ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama allazina yadulluna ala ta'ati Allah alaysa kadhalik sai a koma da hallari kenan ko awwalu ma yajibu ala al-mukallafi تصحيح إيمانه ده ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه بانم محل الشاهد يكبا يتي ويسأل العلماء فرق ولا يحل له بايا حلتا قومي ذاك ينصنا أنا نما بنتي sai ka san hukuncin Allah don Allah ya halicce ka ne don ka bautata masa ba ka da iko kai abin da ka ga dama manzon Allah ya zo manzon Allah Allah ya aiko maka manzon Allah ya fi kowa kyau ya fi kowa daraja ya fi kowa komai duniya da lahira duk rayuwarsa bai damu da shi bukatarsa ba a'a ya za ka zo kai rayuwa a duniyar nan ka je ka hadu da Allah lafiya abinda manzon Allah yake li'anna duniya bidun Allah wa balu duniya baki ɗayanta in ba sunan an ba da adan Allah in ba Allah a ciki wallahi masifa ce duniya ba ta zama wa alkhairi sai in ta zama mazra'a lil akhirah an fahimta yasa ya ce maka wallahi lulu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukm Allah bi bai tsaya nan ba kuma sai ce wa yas'alil ulama ka tambayi malamai su ne suke karatu su ne masu ilimi ka tambaye su ka tambayi wannan ka tambayi wannan ka tambayi wannan amma in za ka yi koyi da aikin malami fa in za ka yi koyi da aikin malami fa to shi ka samu malami ahli sunna ba ahli sunna ba ma yace wa yaqtadi duk kalmomin da yake fada din nan suna da ma'ana wa yaqtadi wai me kenan bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ba haka bane ba to sa'an nan sai kawo sifansu allazina allazi ismul mawsul kenan allazina me yadulluna ala ta'atillahi waɗanda suke shiryarwa zuwa bin Allah ba sa kira zuwa a bautata musu ko a bautata ma wanda suke so ko suke girmamawa abi Allah sai su ma abi Allah ka ba su kuɗin kar ka ba su duk ɗaya ne a wajensu ka zo ko ka zo abi Allah ati'u Allah wa ati'u Rasula ba haka bane ba allazina yadulluna ala ta'ati Allah sai ta me eh wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan ma'ana idai ba Allah ka bi ba shaytan zaka bautatawa duk abinda zaka yi in ba in ba Allah ka bautawa ba a ciki har kasuwancinka in ba bautatawa Allah kake a cikin kasuwancinka ba to shi dan kake bautatawa ai me lahallari ai ba za ka taba samun littafi mai albarka karar cikin karabe kamar lahallari ba duk lokacin da ake karanta lahallari lokacin da aka taso kenan rai na son karatu shi yasa sai ka haddace duka komai aka fada shi yana da manya-manya masa duk duniyar afirka din nan kowa kashe ka tambaye shi menene littafin da ya fara karanta bayan kawa'id ya ce lahallari kowa lahallari ahalari ahalari ahalari a lokacin kuma duk unguwa ƙauyen ko garin ko menene malamin da ke jagoranci daura aure da ke sulhu in ya faɗa ba magana abin da ya faɗa baya tashi me karanta lahallari ya karanta amma duk abin da yake cikin lahallari ولا تحل له صحبة صحبة فاسق ولا مجالسة إن دي كرت لها اللري ko ta ba mutum ke sha ba za ka yi kusa da shi duk wani abin da bai dace ba za ka yi kusa da shi ba an ce la ta hillu lahu suhbatu fasikin wala mujalasatu kuma yaje yayi ai ba zai yadda yi ba abadan to shi yasa duk abin da ya faɗa in kauye duk shi ake yi in ya kulla ta kullu in ya warware ta warware mas'ala kuma sai aka ce ai lahallari ana rainawa da lahallari ne mas'ala babba ta tashi mutane ne suka hadu suka kashe mutum aka ce ya za a yi da su ai wannan matsalan ta fi karfin lahallari sai malamin da ya zo zai ba da fatawa ba abin da ya karanta shi lahallari aka ce haba ai wannan wannan matsalan ta yi ma yawa to me zaka ce me zaka faɗa yace za a kashe su duka yace mecece hujjanka sai ce faslun idza ta'ayyanat an-najasatu usila mahalluha وإن التبست مسل الصوم ya fito ko bai fito ba ai da za a bi shi a hankali wani malami ne shekhu salih al-ahdari wani babban malami ne a azhar ya yi littafi a cikin nutsuwa kuma daga kakaranta shi daga dan lahallari duka mai ke cikin sun malayar jiwu ilai kitabun sahawi ko sun malayar jiwu ilai ko menene karshen shi amma eh sun ma me ba karshe ai haka muka faɗa me ka kara a ciki babu littafi ne mai albarka wallahi rabona da lahadari allah ya kai shekara 60 ba na bude shi ba na bude shi ba na karanta shi amma da na bukaci shi ce ga shi da kansa yana zuwa saboda lokacin shi ga yana zuwa lokacin da aka karanta an karanta ana son ilimi da wake-wake ma haddace su wanda masu amfani da mara amfani in kabila hallari a hankali akwai mai hashiya din wanda aka yi abin nan sharhi a ciki din na taba karanta shi dai na ce a wannan littafin ba zai tafi ba wannan zamani ne wal akalu biddini wal akalu bi shafa'a wai mai kenan ina ma na ci da addini wai da za ka je wajen wanda kuke ɗarikan kuka saka karate tarbi don ya ganka ya san hanya ku da ya ce ka ci da addini wa zai fita yanzu in aka bi da halari wal aklu bidin wal aklu bi shafa'a da yazo yana bayanin al aklu bidin rufe littafin kawai na ce na ce wannan malamin yanzu ya kamata ya zo ya gyara a ciki misalan da ya kawo da wahala da wahala ka je kana gyara gemin ka wurin masu gemi don su rage ma abinci a kalta biddi ka je kana nuna ɗagigin wando don a ganka a ce a kalta biddi ka yi zaka carbi ya yi kai eh eh to ai dole kuma ka bude ba ka da yadda za ka yi dole ka bude dole ka bude da za a karanta lahallari tun muna biyu ke tun muna buhari aka cin an sauki buhari a karanta lalari na ce haba lalari da ko'ina ana karanta shi ne? a ko'ina ko'ina ana karanta shi ko'ina ana karanta shi ya danganci wanda ya littafi ne niyyarsa tsakanin shi da Allah ya yi to shi Allah ya sa albarka a ciki duk abin da za ka yi ka yi shi saboda Allah sai Allah ya sa ma albarka a ciki ba yawa ake so ba albarka ake so ko babu ma ja'a fi saman alkal babin da ya zo na cinikin kare kudin kare ciniki abin da zaka sai ciniki da zaka yi da kare ka saya ko ka sayar ko ka sayar kudin me yake riban da kace me yake hukunci قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب منظم الله يا حنك إنكري ومهر البغي da kuɗin da karuwa za ta karba za a ba ta kuɗi don a yi fasikanci da ita wa hulwanil kahin da kuɗin da mai tsubbu da mai boka da matsafi da mai duk da za su karba duk haramun ne ya'ani bi mahar al-baghi abinda ake nufi da mahar al-baghi ma tu'tahu al-mar'atu 'ala zina abinda za a ba mace don a yi zina da ita wa hulwanil wa hulwanul kahin rishwatuhu rishwatuhu wa ma yu'ta ala an yatakahana hulwanul kahin mai boka bahaushe a wajen shi da malamin fikihu wanda ya haddace lahallari da ishmawi da kurtubi da izziya da risala da muftasul malami ne mai boka malami ne duk malamai ne wurin ce matsayi wani malami ne ai malami ne ai malami ne kaza kaza ba sa bambantawa an fahimta wannan malami ne da ya karanta fikihu ya karanta da kai addini wannan matsafi ne ko mai sihiri ne ko dan boka ne kai ne ka ce mishi malami watakila ko sallah bai iya ba to ina ya dauki yaya za a iya dauki sunan malanta ba zai yiwu ba zai taba yiwu ba amma wajen bahaushe ya ce malami ne me yake yi duba yake yi boka yake yi tsubbo yake yi duk waɗannan abubuwa haramun ne ba ya halatta kuɗin da ake karba a ciki ba shi da amfani yasa ba za ka taba ganin wani ciki wani mai tsafi ko mai boka mai sihiri mai tsubbu ya yi wani abin kirki ba duk abin da suke samu alalace suke alalace suke ba za ka taba ganin sun yi abin kirki ba za su yi tsafe-tsafe za su yi sihirce-sihirce za su yi suna mu'amala da aljani aljani ya yaudare ka mace ta ce yaudare ka aure zan kawo ma kuɗi aljani yaudare ka aljani ba yadda za a yi yayi maka hidima fa sai ka rabu da addininka eh ba haka suke ba haka suke faɗa innama nahnu fitnatun fala takfur ba haka bane ba duk ba zai maka ba sai ko cikin salloli biyar akwai sallar da ba za ka yi ba ko la'asar ko magarba za ka yi salloli hudu ko alwala za ka yi akwai gabar da ba za ka wanke ba ka tafi haka nan ko ko abin da ake so ka yi alwala da najasa ko abin da ake bukata a wajenka in za ka yi sallah ka huskanci yamma eh cewa wa ma yu'allimani min ahadin وما يعلمان من أحد نكر في سياق النفي وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر كانك كافر كيفا ويتعلم منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه Allah madawakin sarki ce kada ka ji tsoron komai wa mahun bi na bihi min ahadin illa bi iznillah duk abin da za a yi daidai da bindiga Allah ke ya mutu in Allah bai ga dama ba wallahi mutu ba zai kashe ka sai da izinin Allah zai ce wa mahun bi na bihi min ahadin illa bi iznillah an fahimta abinda ake so shine imaninka ya karfi imanin ka zama yana da ƙarfi yana da haske to shi kuma imanin da zai maka wannan abin ina ka ɗauko shi shi sa mai lahalari bai ce awwal ma yajibu alal mukallafi kai imani ya san kai mumini ne amma ce tashihu imani ya san imanin ka ga inda ka ɗauko ba daga manzon Allah ka ɗauko ba isa eh ce ka gyara tashihu imani ka gyara imaninka in imani ya gyaru ya ƙarfi ya haske komai ya tafi a duniya nan lami lafiya amma in imanin na da tangarda yana da kuma ba abinda zai tafi yasa yama nasiha yace awwalu ma yajibu alal mukallafi farkon abin da ya wajaba a kanka ba ka fi kowa kuɗi ba ba ka fi kowa mulki ba ba ka ci siyasa ba ba ka ci zabe ba a'a tashihu imanihi ya inganta imaninsa shine zai tsirar da kai duniya da lahira in aka samu tangarda a cikin imaninka wallahi duk abin da za ka tara duniyar nan kai hasara duniya da lahira an fahimta qala malikun akrahu thaman al-kalbi ad-darri wa ghayr ad-darri imam malik yace na duk kudin kare ko wanda aka koya ma kiwo ne ko mai cutarwa ko mai karfi ko mai menene da menene duk mai amfani da mara amfani duk ya hana لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب سبب منظور الله يا هنا ثمن الكلب با يا أكي يا أكي ya shi yasa ya ce shi ya hana duka don wayan suka ce ai kare an ba da izini na kiwo da na gadi da na me da na farauta ba an ba da izini ba to ba da izinin da aka yi ɗin ya za a yi ka samu kare sai ka je ka saya ba haka bane ba to wanda ya sayar maka kuɗin ciya yake a wajen shi kai kuma cinikin da kai na kare ya ake sai suka ce tun da an ba da izini waɗannan guda uku babu laifi to shi ne ce duk da haka dai shi a karahu zalika tun da an ce samanul kal su imamu malik in ana tafiya in za su yi zabi abin da ya fi daraja suke zaba ba sa ɗaukan abin da yake kasa da kasa shi yasa kullu komai ihtiyati suke shi yasa kaga darajar ta kai tun daga zamanin imam malik har yau aka ce imam malik sai ka ji rahimahullah imam malik sai ka ji rahimahullah an fahimta babu salafi wa bayyal arud ba'dha bi ba'd babin da yazo na cinikin bashi da cinikin haja sashi da sashi ko riguna ko barguna ko tufa ko wayansu abubuwa baki daya yaya cinikinsu yake to shine za mu ji abinda imamu darul hijira ya faɗa insha Allah qala haddathani yahya an malikin annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an bai'in wa salafin manzo Allah ya hana ciniki kuma da bashi to ya za a yi zama ciniki da bashi qala malikun imam malik yace وتفسير ذلك فسر ciniki da bashi an ya kula rajuli lirrajuli mutum ya faɗa ma ɗan uwansa mutum akhudhu sil'ataka hadhihi bi kaza wa kaza zan sai buhun shinkafarka naira dubu goma ko zan sai motarka naira kaza ko zan sai kazanka naira kaza bashi ala an tuslifani kaza wa kaza zan sai wannan abin naka in biya amma kai sharadi ka bani bashi na kaza da kaza da kaza kuɗi kaza فإن أقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز in suka kulla ciniki zan sai shinkafa ka ko zan sai abin ga kuɗi amma da sharaɗi kuma kai ma sai ka bani bashi imam malik ya ce in an kulla cinikin akan haka ciniki bai yi ba fa in taraka allazi ishtarata as-salaf mashtarata minhu kana zalika al-bai'u ja'izan wanda ya sharaɗi ɗin sai ka ba ni bashi ɗin in ya janye sharaɗin ya ce cinikin ya yi ƙala malikun imam malik ya ce la ba su an yi shari'a sau ba min alkattani sai imam malik ya zo kuma cinikin tufa cinikin tufa kaya da kaya za mu ga abin da yake nufi shine kaya wannan ɗan canis ne wannan masana'antar kano aka yi wannan dan Legas ne wannan na China ne wannan dan Onace ne wannan wannan shadda daga Dubai aka kawo wannan shaddar daga Ingila wannan Galila wannan duk tufafi ne amma suna da daraja da darajar su da kowanne da inda aka yi shi to shine ya kawo duk kowace kufa kowanne yaji kowanne yanki da inda aka yi shi da tufa wala ba su an yi shari'a saubu min al-kattani aw al-shatawi aw al-qasiyi بالأثواب من من الإتريبي أو القسي أو أو الزيفة الزيقة كو أو الزيقة أو الزيقة جزاكو جسونا نكيز إن شاء الله بيانس أو أو الثوب الحروي أو المروي بالملاهب اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك باب لي فيك سيوانا ka bayar ka karbi wanda ya fi shi kyau ka bada da yawa karbi wanda ya fi shi kyau kaɗan ka bada kaɗan karbi wanda bai kai shi kyau ba da yawa alwahid bil isnani aw salasa yadan biyadin sharadi shine hannu da hannu aw ila ajalin wa in kana min sunfi wahidin in aw ila ajalin wa in kana min sunfi wahidin fa in dakhala zalika nasi'atun fala khayra fihi in sulfi ɗaya ne aka samu jinkiri yace bai halatta ba qala malikun imam malik yace wala yasluhu hatta yakhtalifa fihi hatta yakhtalifa fayabina ikhtilafuhu yace baya yiwa baya halatta ayi shin an samu bambanci a cikin tufan da tufan kuma bambanci ya fito fili an sani fa iza ashbaha ba'du zalika ba'dan in suka yi kama da juna wa in ikhtalafa asma'uhu ko da sunan tsakin su ya sha bamban fala ya'khudh minhu ithnayn bi wahidin ila ajali kada ka bada biyu ka karbi daya ko ka bada daya ka karbi biyu amma a samu jinkiri an samu riban nasi'a kenan wa zalika an ya'khudh ath-thawbayni min al-harawi bi thawbi min al-marwi ya bada riguna guda biyu na harawi ya karbi marwi guda daya aw qawhiyyi ila ajalin ko kauhi zuwa wani lokaci an samu jinkiri kenan aw ya khudha thawbaini min al furqubi min al furqubi bi thawbi min al shatarij min al shatawi fa idha kanat hadhihi al ajnas ala hadhihi sifa فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل قال مالك ولا باس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه إيش إذا تنتفع باب لي في إنك سيا كبيا إنك ذاك iya sayarwa ba lalle shi ka ɗe ba ka kai wajen ka ba amma da sharaɗi ba wanda ka saya a wanshi ba da shi za ku yi ciniki ba waɗannan duk sunan nake ga ma'anansu ba wani malami shi kuma da ya kware muwatta malamai fa da ba su da littafi sama da muwatta fa har a hanaf wanda ba mazhabin malikiya suke ba suna da muwatta muhammad littafin da suka yi fassara babban fassarar muwatta malamin hanafi yayi shine wannan al-iqtidabu fi gharib al-muwatta wa i'rabihi ala al-abwab za a karanta saboda a san duk waɗannan abubuwa ga abin da imam malik yake nufi da su ash-shatawiyu ma ma'ana shatawiyu darbun min siyabil kattan tu'malu bi ardin yuqalu laha shata duk kowace riga an danganta ta ne da inda aka yi ta an fahimta ash-shatawiyu tufar da aka saka ta daga kasan shata wal kattanu maftuhul kaf wa kasra alkattanu ba alkittan ba walƙasabiyatu abin da ake ce ma alƙasabiya siyabu kattanin na'imatun riqab tufa ce na kattan amma mai laushi mai laushi haka kamar harfi wahiduha qasabiyun wa yuqalu qasabtu thawba taqsiban idza tawaituhu wal itribiyu me ake nufi da athawb al itribi ثياب تؤمل بقرية من قرى مصر يقال لها اتريب عند أكساك أبن سي أدنغ تتفن زوا غريش تشيري سكا زو كان كارنتا كان شان وحلا بقسمي أكي نفي با والقسي ثياب مضلعة بالحرير تؤمل بقرية يقال لها القس مما يلي خورة الفرمة وقيل بالصعيد من قرى مصر أكتي لكسر مصر أكي وتقدم والفقهاء يرون تشكيل و والزيقة مكسورة الزاي مفتوحة الياء والزيقة ثياب تؤمل بالصعيد قسم مصر كنا غلاظ ربيئة واحدها زيق وزيقة كديك وديك وفيل وفيلة والزيق أيضا طوق القميص ويقال تزيكت المرأة إذا تزينت والشقائق بأكش مع الشقائق أزر صفيقة من رديء الثياب والهروية ثياب تؤمل بهراء صفر يقال هريت الثوب إذا سبقته بالصفرة والمروية ثياب تصنع بمروة يلبسها خاص الناس والقوهية ثياب بيض قال ذو الرمى شكنا يا أبن ليكاون كنا wani malami babban malami shi kuma hidiman da ya yi ma muwatta kenan waɗannan guda biyu ne ga gani kalmomin da suka zo cikin muwatta shi ce al-iqtidab fi gharib al-muwatta wa irabi ala al-abwab duk matsala wata wani suna wata kalma da gaji tana da wahala kana zuwa shi ga bude shi fassara maka duka abin da ake nufi muwatta ba sahihul buhari bane ba eh karanta muwatta sai an shirya ko saboda maganganu ne nawa na imamu malik imamu malik lokacin da yake maganganu shi abu ne gaban shi yana kallo to kai kuwa sai ka koyi larabci in ka koyi larabci kuma ka iya larabci baka zauna wurin ba balle ka san yadda ake shi kai ta fama kafin ka san abin da ake ne اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
wanda a cikin ba da wanda mai kitabu sai aji